أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littahin tariqus salihin ila rabbil alamin hanya ta magabata nagartattun bayu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala inda a cikin wannan littahi na malam wahid abdulsalam bali yau za mu yi darasi na biyar a cikin wannan littafi inda muka tsaya a cikin babi da yake magana akan fadlul azan fadala ta kiran sallah inda muka yi bayani daban-daban akan fadala da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada ga dukkan wanda Allah ya taimake shi yake yin kiran sallah yau za mu tashi a ƙalƙashin fadala ta bakwai inda malam yake cewa al'adhanu najatun li sahibihi minan nar shi kiran sallah tsira ne ga mai yin shi daga shiga wuta na'am kurang bayar na malik ke cewa ruya muslim an anas bin malik قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغيب إذا طلع طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار ونظر فإذا هو راضي بنفسه إمام مسلم ya rabu hadisi daga Anas bin Malik yake cewa an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yurindu ila mara zai wa kana yasmi mara Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya tafi gari sai ya kai hari a wani gari na wa'anda ba su ba idan ya je baya shiga da cikin gari za ka tawa yake har zuwa lokacin asuba idan ya kira sallah an fada sai da daga bimana sai fasa ya san wannan gari da ne kira sallah ne wa illa azaba amma idan bai yi kira sallah ba sai farma garin da ɗaya kenan mawuta a gare ku yi sa a da yi kira sallah a gare sai malamai suke cewa abin da yake nufi a nan idan ya kasance ko da a ce garin ba na musulmi ba ne sallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci babu wani gari da za a ce musulmai ne baki daya a ce musamman da kenan idan ya je garin alal akal idan aka samu wasu daga cikin musulmai na garin an ba su dama suna yin sallah suna kira sallah kenan wannan gari gari ne wanda ana iya zuwa a yi sulhu na zaman lafiya da shi bima ta sauri da biyan cikin da sauran amma idan ya kasance musulman da suke garin ba a ba su dama ba su yi sallah sai da ba amma zai kira sallah da yaro da sallah ya to dalilin wannan ba za ka sallah sai farko wannan gari ya amshi wannan gari ba kita sai a wanzar da musulunci shi ne ke cewa yuridu idza tala al-fajr yana jira har sai lokacin da al-fajr yake ko idan ya kira sallah idan bai ji ba to a lokacin da sai farko da idan kuma ya ji kenan yace fa sanya a rajulan yaqulu Allahu akbar Allahu akbar a su ba da ya ce wani yana kira sa yake cewa Allahu akbar Allahu akbar annan ba za a zama sanar sai ce mai alafiƙa dalilin wannan magana da yi magana sanar sai ce alafiƙa bi ma'ana kana kan hanya duk wanda ya ba Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani nau'i da girmawa to wannan yana kan hanya shi ne ke cikin alafiƙa ومن قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله sannan sai ya ce ashadu an la ilaha illallah mikiran sallah ke yana faɗar wannan sai mazala sallallahu sallam kuma sai ya ce mai kharajta minan na ka huta daga gidan wuta tun da ka shaida cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah ka shaida cewa annabi Muhammad ma'aikin Allah ne to wanda ya shaida wannan kuma yana da yaƙini a zuciyar shi cewa haka yake so a ran shi kuma haka yake nihi to wannan babu shi babu gidan wuta manzala sallallahu ya faɗa a hadisi yake cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ya kasance ƙarshen zancen shi a duniya shine la ilaha illallah to zai shiga gidan zai shiga gidan aljanna haka ruwaya ta zo ta mu'az yake cewa mu'az shin ka san haƙƙin Allah akan bayi shin ka san haƙƙin bayi akan Allah ya ce Allahu wa rasuluhu a'ala ya ce ban san mene ne haƙƙin Allah akan bayi ba ko ban san mene haƙƙin bayi akan Allah ba sai ke ce mishi to haƙƙin Allah akan bayi shine an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a shine su bauta ma Allah kada su gama shi da kowa Allah baya san shirka daidai da ƙwayar zarra Allah baya san shirka haƙƙin bayi kuma akan Allah shi ne kada ya azabtar da dukkan wanda ya shaida cewa ba an bauta da gaskiya yi shi bima duk wanda ya kalmar shahada ya rabauta daga gidan wuta a nan sai yake ce ma manzana sallallahu alaihi wasallam shin zan sanar da mutane wannan magana da ka gaya mini sai ce a ka bar su kada wannan ya ruɗe su wannan hadisi kuma daga bayan rasul manzana sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya faɗa yace saboda ilimi ne iya da kyau sanar da baki shi mu'az kaga wannan hadisi ne ke nuna mana ɗayanta Allah da bauta shi ne tsira ga dukkan musulmi kuma mai kiran sallah abin da yake maimaitawa kullum ke ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah annan manzara sallam sai ce mai kharajta minan nar ka huta daga gidan wuta sai ce fa nazar sai suka ringa dibawa waye mai kiran sallan nan fa iza huwa ra'i mi'zan sai suka ga wani mai kiwon tumaki wani bawan allah ne makiyayi ya tsaya a bakin gari da shi da dabbobin shi lokacin sallaye shi ke ne tashi ya kiran sallashi kuma ya sallashi kagonan hadisun yana ƙara tabbatar mana cewa mutum ɗin ma na iya yin kiran sallah ya yi sallah ba dole sai da jama'a ba kuma hadisi na gaba zai tabbatar da haka malai ce rawa ibn maja wa sahahu al-albani an ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man adana intai asharata sana wajabat lahu al-janna wa kutiba lahu bi ta'dinihi fi kulli yawmin 60 hasanatan wa li kulli iqamatin 30 hasana ibn umar yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yake cewa wanda ya kiran sallah wanda ya kiran sallah shekara goma sha biyu idan aka sami mai kiran sallah yana yi a tsawon shekara goma sha biyu wajen ba ta da wajen da wannan wajen ta wajen wajen duk mai kiran sallah ya yi tsawon shekara goma sha biyu da yi kuma zalar sallar ya ba ta gaba a kan cewa shi wanda ta wajen da wa kuji ba lahu bi ta'adini fi kulli yawmi sittuna asara kuma za a rubuta mashi duk cikin sallar da ya a kowace rana za a zuba mashi ra'ayi lada sattin wani kulle iqamatin talatin hasana ko duk iqamar da ya tada yana da lada duk mai kira sallar din ya Allah zai ba shi lada idan lada iqama za a ba shi na lada talatin in an gama zo gare shi lada ko ya tada ba da abin da ya kusa idan ka riba Allah ba
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة kana kiran mutane zuwa an karanta hadisi na ba yake cewa duk wanda ya kiran sallah aka zo aka yi sallah to za a ba shi ladan duk wanda ya sallah duk wanda ya sallah za a ba shi ladan mutum ɗari suka yi sallah aka ba kowa lada goma goma kai da kai kiran sallah kai ma aka baka lada goma kenan yanzu idan ka ɗauki na mutum ɗarin wannan goma goma aka gama maka ka samu lada dubu go? lada dubu gana ka lada dubu da goma kenan ka ko da a ce sallar taka baka samu wani in kirki ba akwai wanda suka samu wani a ciki kenan kaga sai ka ciki kenan sallar akwai fadala jama'a روى أبو داود وصهاه الألباني عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك وبنججنك yana mamaki bi ma'ana abin yana burge shi min ra'i ghanamin fi ra'asi shaziyyatil jabal yu'adhdhinu bis salati wa yusalli fa yaqulu Allahu azza wa jal unzuru ila 'abdi hadha yu'adhdhinu wa yuqimu as-salata yakhafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannah Allah subhanahu wa ta'ala yana burge shi a lokacin da ya gaumatin a tsakar daji yana kiwo a saman wani duwatsuna shi ne shaziyyatul jabal a saman kololo duwatsuna yana ta yawo ya shiga nan ya shiga nan ya tashi ya hau saman dutsen ya kiran sallah wai salli kuma ya kiran sallar shi kawo kan shi yama ya tada ikama shi ya sallar shi sai Allah ya ce unzuru ila abdi sai ce ku kalli wannan bawan nawa unzuru ila abdi hal ku kalli wannan bawan nawa yu'addin wa yuqimu salat yana kira yana kiran sallah kuma ya tashi yayin sallah yace ya khafu minni yace tsoro na ne yake shi yasa ai haka yace to dalilin wannan qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhu al janna sai Allah ya ce na gafarta ma wannan bawan nawa kuma na sanya shi gidan aljanna ka duba wannan fadala malam mutum ya tashi ya kiran sallah malamai suka ce wannan hadisi yana nuna mana shar'antar da kiran sallah ko da mutum guda ɗin shi ɗaya ne ka yi kiran sallah ko fadala mazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi yake cewa duk wanda ya kiran sallah ko da ba kowa duk wanda ya ji wannan kiran sallar naka mutum ko aljani ko dabbobi dukkan wata halitta za ta ma shaida gobe kiyama cewa kai kiran sallah kuma ka diba ga abin da kiran sallah ya kusa shine ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah abin da kiran sallah ya kusa kenan fara to mala'iku za su yi sallah a bayan shi da hadisi na abdulrazak da ya rawaito wanda albani ya inganta shi an salman al-farisi daga salman al-farisi yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan yana saman wata ƙasa sai lokacin sallah yayi falyatawadda ya tashi ya arwalla fa in lam yajid ma idan babu ruwa falyatayammam to ya taimama fa in aqama salla ma'ahu malakahu idan ya tada sallah mala'ikan shi za su salla tare da shi wa in adana wa aqama salla khalfahu min junudillahi ma la yara tarfahu yace kuma idan ya tashi yin sallai idan ya tashi idan ya kiran sallar kuma ya tada sallah kuma hallau ban da wannan mala'ikan nashi a bayan shi wasu rundunoni na Allah subhanahu wa ta'ala za su yi sallah a bayan shi wanda bai idanuwan shi san ba ba za su ga ƙarshen su ba idan ka ba zai ga ƙarshen rinduna ta Allah da za ta zo ta tsaya a bayan ka ba ta yi sallah idan ka tashi kai sallah kai kaɗai a wurin da babu kowa kai kiran sallah ka tada ikama kai sallah ya ce fadlu tardidul adhan fadala akan mimi ta kiran sallah me tardidul adhan shine idan mai kiran sallah yana yi ka ringa mimita abin da yake faɗa lokacin da ya zo hayya ala sala hayya ala fala a lokacin nan kuma sai ka ce la haula wala quwwata illa billah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah yake cewa at-tahlilu ba'da al-adhan sababun min asbab maghfirat adh-dhunub yin haylala bayan an yi kiran sallah sababi ne daga cikin sabubba na gafarar zunubai ruya muslim aw rawa muslim an sa'ad bin abi waqas an rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yasma'u almu'adhdhin manzala sallallahu yake cewa wanda yace lokacin da yake jin kiran sallah ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya ji an yi kiran sallah sai ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai bai da abokin tarayya wa anna muhammad kuma annabi muhammad abduhu bawan shi ne wa rasuluhu ko ma'aikin Allah ne raditu billahi rabban yace na yarda cewa Allah shine ubangiji na wa bi muhammadin rasulan annabi muhammad shine manzona wa bil islam dinan addinin musulunci shine addini na ghufira lahu dhanbu Allah zai gafarta mai zanuban shi wanda ya shaida haka Allah zai gafarta mai zanuban shi yanzu kaga anan wannan hadisin ya ƙara tabbatar mana da cewa ne mazala sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ma'aikin Allah akwai wanda suke kokarin sai sun hudda shi daga cewa shi bawan Allah ne shi ko mazala sallallahu alaihi wasallam Allah ne tabbatar mai da wannan sifa kuma ya tabbatar ma da kanshi ita Allah yake cewa wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada haka Allah yake cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne wanda yake kowa a cikin bayan Allah babu irin shi sallallahu alaihi wasallam kuma aikin Allah haka Allah ya faɗa yake cewa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace annan muhammad yace ma'aikin Allah kuma anan ma a wannan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar mana da haka don haka wannan addu'a mu rike ta ba ta da wahala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ka ce raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islam dinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a gafarta masa zanubanka duka addu'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-azan sababun linaili shafa'atihi addu'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi kiran sallah sababi ne na samun ceton shi rawal bukhari an jabir bin abdullah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u an-nida imam al-bukhari ya rawaito daga jabir dan abdullah yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qala wanda yace hina yasma'u an-nida lokacin da yaji an kiran sallah allahumma رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة ذلك سلمك تواوان ديوانا الدعاء رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ka roƙi Allah daidai aka yaba shi ubangiji rabba hadhihi da'wati tamma wanda ake kiran shi da dukkanin cikakken kira da sunaye kyawawa wanda ba su da nafasu was-salati qa'ima wanda kuma ake mishi sallah tsayayya wanda ake yi ko da yaushe sahi da rana ati muhammad to wannan ubangijin kake roƙo mai cikakkun sunaye wanda ba su da nakasu wanda kuma ake yin sallah domin shi to ana kana roƙon shi akan ya ba annabi muhammad alwasila wal fadila ya ƙara wa manzo sallallahu alaihi wasallam fadala kuma ya ƙara musu kusanci wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'ada kuma ka bashi maqami na maqamin mahmud maqamin mahmud wani matsayi ne wanda ke da kai a gidan aljanna wanda babu wanda zai same shi sai wani bawa tsaya tsaya na Allah manzo sallallahu alaihi cewa kuma ina so in zama wannan bawa sai yake cewa duk wanda ya mun wannan addu'a bayan an yi kiran sallah ya ce ni kuma na ya tabbata a kan shi gobe kiyama duk wanda ya roƙa masu sallallahu sallam wannan matsayin ya yi wannan addu'a inda ya kiyaye yana yi to manzo sallallahu sallam ya ce tabbas zan cece shi gobe kiyama kawai karin gai magana ta ƙari ga hanya na an ba ta samun ceto na manzala sallallahu alaihi wasallam ita kiyaye dokokin Allah tun gwalgwado baka shirka in dai ba ka shirka kana wannan addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam tabbas zai cece mu gobe kiyama yace tardidul adhan bi sidqin sababun li dukhulil janna me mai kiran sallah da gaskiya sababi ne na shiga gidan aljanna روى مسلم عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أهدكم الله أكبر الله أكبر yake cewa idza qala almu'adhdhin manzo sallallahu alaihi yake cewa idan mai kiran sallah yace Allahu akbar Allahu akbar sai kai ma kace Allahu akbar Allahu akbar thumma qala ashhadu an la ilaha illa Allah yace ashhadu an la ilaha illa Allah kai ma kace ashhadu an la ilaha illa Allah thumma qala ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma kace ashhadu anna muhammadar rasulullah ya ce kun makala hayya ala sala da ya ce a zo kiransu a zo zuwa ga sallah ta kuma sai ka ce la haula wala kuwata illa billah babu dubara babu ƙarfi sai ga Allah kun makala hayya ala fala kuma da ya ce hayya ala fala kuma ka ce babu ƙarfi babu dubara sai ga Allah la haula wala kuwata illa billah kenan anan ne muka fahimce ta idan aka ce la haula wala kuwata illa billah ran ganin wani bala'i ne ka wani ya ce ma a kanka addu'a ce mai falalawa kan zunce min kunu zuljanna mazalar salam yake cewa duk wanda ya ce la haulu la quwwata illa billah za a dasa ne wani babban ice a gidan aljanna la haulu la quwwata illa billah a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam an yi wani bawan Allah dan shi dan shi wasu abokan gaba suka dauke mishi da suka dauki dan nashi da shi da matar tashi dan shi daya daya kwana suke da wuni suna kuka sai aka ce musu yau ga addu'a ku ringa yi mana Allah zai samu muku mahuta aka ba su wannan addu'a la haula wala quwwata illa billah suka ta maimaitawa ko da yaushe ta suke yi sai in za su shiga ban daki kawai kaga sun shiru kukan nasu kame da ita suke tai kawo washe gari he ga ɗan nasu ya zo da jibi na sahiya suka tambaye shi ya aka ya ce wanda suka ɗauke ni kayan su isa garin dama sun kora dabbobi da dukiyoyi na mutane kawai cikin dare kawai barci ya ɗauke su ya lura cewa daga siyon nan barci suke ya ce na bi su ɗaya bayan ɗaya na ƙarfe su na koro dabbobin na zo da su sai gashi ya dawo kuma ya dawo da dukiya fadala ta bi ta wannan addu'a la haulu la quwwata illa billah duk abin da yake karin karin da karanta ta Allah zai kama ka sauki tunda ka hawwala mishi komi ka nuna bakka da wata dabara bakka da wani ƙarfi ko ma menene dai yayi karhin ka Allah ka muna maganin shi ka ka sallama mishi ka yi shi da yaqini Allah zai baka mahuta yace kuma idan yace Allahu akbar Allahu akbar idan ya sake ce Allahu akbar na ƙarshe kenan sai kuma ya ce la ilaha illallah kuma kai ma ka ce la ilaha illallah min kalbi idan ya kasance daga zuciyarka ta hutu annabi ya ce dakhalal janna duk wanda wannan zai shiga gidan aljanna duk wanda wannan zai shiga gidan aljanna kenan kaga maimaita abin da mai kiran sallah yake faɗa yana da fadala sosai wanda a ƙarshe natija shine zaka samu gidan aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن من ذلك يتوى إذن كنت مكرا سلا فقولوا مثل ما يقول كفدا بن ديك فدا ثم صلوا علي سنهيكم من صلاتي فإنه من صلى علي صلاة سبب دوان دي من صلاتي قداء صلى الله عليه بها عشرا ألا زي من صلاتي قوما ثم صلوا الله لي الوسيلة سننك روقا من وسيلة فإنها منزلة في الجنة ونمسعين أجداء الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله بامي سامن تسيون باوا daga cikin bayin Allah wa arju an akuna ana ina fata kuma in kasance wannan bawa ana huwa na yace fa man sa'ala liyal wasila halat lahu shafa'a ni kuma duk wanda ya mini wannan addu'a ni kuma ceto na ya tabbata akan shi kenan anan a karshe karshen wannan babi shine idan muka ji mai kiran sallah a wannan hadisi yana cewa idan muka ji mai kiran sallah yana kiran sallah mu faɗa abin da yake faɗa bayan mun ƙare idan mun zo hayya ala sala hayya ala fala mun ce la hawla la quwwata illa billah idan an ƙare sai kai sai kama annabi salati haka ya faɗa a hadisin nan yace kuma sallu alayya sannan sai kuma salati don jama'a annabi salati guda Allah zai yi salati goma ya salatin Allah yake eh kai yanzu aka ce kamar annabi salati ka san me zaka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad to idan aka ce Allah na maka salati me yake cewa to malamai sun tattauna akan Ibn al-Qayyim al-Jawzi ya faɗa a cikin littafin shi da yi akan abin da ya shahi salati na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatin da Allah yake ba bayi shi ne addu'a mu ma dama addu'a ce muke yi ko to Allah idan zai maka salati sai maka addu'a wanda zai maka addu'a kuma shi zai amshi addu'a an kasar ta amshi ko? shi zai amshi addu'a kuma maka addu'a ita kuma salatin da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa manzana sallallahu alaihi wasallam ƙarin daraja da ƙarin albarka da ƙarin girma sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah da manzon shi suna ma annabi salati kuma mu ne kuma salati to salatin shine Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan shine salatin da in kai rantsuwa kace kai salatin Annabi ba mai ce ma kala kuma kana da tabbas kana da sir ba gardama ba rikici ba ta inganta ko bata inganta ba babu daga ina ta zo daga annabi ta so daga annabi ta garanti gare ka 100% kai salatin annabi kenan kai daga hunta a wannan duka kama kama mu wannan ta annabi zamanin gai ta ishe mu ita ce muke da garanti na kai ina lalaba lalaba sai ma wani an ka abu a haske an ka wani abu an yi maholki an yi wane ne maholki zai addini mana annabi ya ce ga yadda ake yi to mu tsaya mu yi wannan ya yi kwanciyar hankali kiran sallah kala hudu ne kai kala uku ne na farko tarbi'u takbir at-takbir al-awwal shine wanda muka saba yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yi so sauran kuma sai ka mai ta su biyu shahadu an la ilaha illallah shahadu an la ilaha illallah shahadu anna muhammadar rasulullah su biyu wannan tafiya ta fara ke har zuwa ƙarshe kaifiya ta biyu shine tarbi'u takbir wa tarji'u kullum min ash-shahadatayn kai kabbara hudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai kuma kai tarji'i na na kalmar shahada guda biyu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah idan ka faɗi wannan kuma sai kai shiru a hankali a sauti na ƙasa sai ka maimaita ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan kuma sai ka dauka hayya ala salah kenan kaga kai ashhadu an la ilaha illallah nawa so hudu ashhadu anna muhammadar rasulullah nawa so hudu kenan ka maimaita su wannan kaifiya ta biyu kenan kaifiya ta uku shine tasniyatu takbir ma tarji'i shahadatayn shine kabbarar nan kai ta so biyu kace Allahu akbar Allahu akbar in ka zo kuma baka mimita Allahu akbar biyu sai ka huce kace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan kuma a hankali kuma sai kace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan ita ce kaifiya tana da uku wannan su ne kaifiyoyi da suka inganta na yin kiran sallah amma munan wannan kaifiya ta fara ita ce kullum muke amma in ka ji wani ya yi wannan din shi ma babu wani kuskure a ciki sai abin da ya shahi ikama shi ma ta da ikama kala uku ne akwai wanda ake tarbi'u takbirul awwal ma tasmiyatu jami'i kalimatiha idan yadda ake kiran sallah idan ka zo misali haka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabbara nawa hudu yanzu sauran kuma ikama ce fa sauran kuma hinka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah maimakon din da ake akwai wannan kafi sai ka mimika asu bibi duka har kad qamati sala kad qamati sala akwai kuskure da ake wajen kad qamati sala sai ka duniya ce kad qamatu sala kad qamati ne kad qamati sala na sai kafiya ta biyu shine tatniyatu takbirul awwal والأخير وقد قامت الصلاة وإفراد سائر كلماتها يكسن تي إذن كزو كبر سيكي تسوي الله أكبر الله أكبر إذن كزو كما سورا سيكي تسوي دي دا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أزوى قد قامت الصلاة kenan sauran ɗin za ka yi su shi kuma kabbara ka yi ta su biyu hakanan na uku na na uku shi kuma sai shi ne hazil kafiya ka sami katiha ma'ada kalimatu karka mata sana fi hada latukan kamar ta baya ce da muke Allahu akbar Allahu akbar shi ne irin da muka saba yi shaɗu Allah ila ila su biyu sai dai idan aka zo karka mata sala su biya ke fito nan ke biyu kada ka mata sala su biya ke biyu sai dai malamai sun yi tarjihin cewa sun rajaha cewa su bibin shi da inganci a mimita kada ka mata sala su biyu kenan kaifiyar wannan da muke yi ita ce kaifiyar da ta fi inganci akan wannan ta ƙarshen ina hata an gane kenan saboda aiki da sunna wata rana sai a gwada in aka yi wannan kiran sallah a yi irin wannan saboda a samu jikala da mutum a kusa abubuwa da ya dace a ce mai kiran sallah ya siffanta da su na farko malik ya cewa an yabtagi bi azanihi wajhallahi fala ya'tubu alaihi ajra ya kasance in zai kiran sallah kawai ya kayan saboda Allah ya kayan saboda Allah kada ya dauki ya amshi wani abu na lada dalilin kiran sallah misali a ce kawai an yi jirga da kai za ka rinne kiran sallah kuma za a rinne biyan kamata ya yi shi kawai saboda allah kiran da ɗaukar lada a kai sai dai wasu ta haƙulin mu'azin an yi tasiri fi fi a gane kenan abin da malamai ne sun ɗan tattauna a kai suka ce saboda hadisin da ya zo na uthman yake cewa qultu ya rasulullah ij'alni imama qaumi ka sanya ni in zama liman ga mutane na sai ke ce min anta imamu kai ne kai ne limamin su waqtadi bi ad'afi kuma ka ringa lura da masu rauni daga cikin su abinda ake nihi ka ringa lura wajen jan sallarka akwai wanda yake da rauni akwai mara lafiya akwai tsayi akwai waɗanda suke da uzuri kada ka zo jan sallah ka ja ka aikai misali a cikin maka komi kai baka komi baka da wani uzuri a gaban shi kuma wani misali akwai wani examen a gaban shi ko yana da wani alkawari ana jiran shi ko bai da lafiya ko kuma kamar shekaru sun ja tsayuwar tana mai wahala ko kai izi guda da shi a tsaye kaga akwai matsala in ya san cewa misali irin sallar daraci ya san cewa ja ake yi kenan shi ma haije da shirin shi in ya gari sai zama amma in dai sallah ce ta yau da gobe ana so a daidaita a ringa lura da wa'anda sun kasance masu rauni ne saboda haka ya faru da mu'az in ya zo ya sallah wajen manzala sallallahu alaihi wasallam sai koma wajen mutanen sai ja sallah shi da liman su liman din su a unguwarsu amma shi sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah a bayan annabi kuma sannan ya tashi kuma ya je unguwar tasu kuma ya ja sallah in ya je kuma sai balle ya tai izi eh izi izi sai suka taso suka kara wajen manzana sallallahu alaihi suka ce ga abinda mu'az yake mana annabi yake ce mi aturidu an takuna fattanan ya mu'az shin kana so ka zama mai fitinan mutane ya kai mu'az yace akwai masu rauni akwai mata akwai kaza akwai kaza a ringa daidaitawa sai yake ce mi wattakhiz mu'adhdhina la ya'khudhu ala adhanihi ajra ka dauki mai kiran sallan da bai daukan lada a kiran sallar shi hadisi ne abu dauda ya rawaito shi nisa ya rawaito shi haka ibn majah to anan sai malamai suka ce to idan mutane suka ka dama suka bashi wannan babu gani amma ya shar'anta ya shar'anta cewa sai an biya shi to a lokacin da ya bata ladan shi amma aka ga cewa baya komi ko kuma yana da kyau a kama mashi saboda ko an da yake nesa ne ko na makamta haka wannan babu laifi amma ya shar'anta cewa biya ya kiran sallah sai an biya shi to wannan ya bata ladan shi ya kasance in zaka kiran sallah ka kiran sallah ka saboda Allah nabi an yakuna qahiran min al-hadath al-asghar wal akbar lokacin zaka kiran sallah ya kasance ka tsarkaka daga dukkan wata kazanta hadasi babba ko karami ya kasance kamar kana da tsarki ka shigo masallacin kuma kai kiran sallah ana son haka amma uzuri ya kama ka shigo lokaci yayi ka hankali ka yanka yi arwallah kuna maka mata kana iya yin kiran sallan kuma ka je kai arwallah ka dawo wannan la ba'as amma abin da aka yi so shine a ce a yi sarki na uku an ya kuna qa'iman mustaqbil al-qibla in za ka yi kiran sallah ya kasance ka fuskanci al-qibla haka a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ake yi kuma haka bilal yake yin kiran sallah na hudu an yaltafita bi ra'sihi wa unqihi wa sadrihi yamina lokacin da yake kiran sallah ya ringa idan yazo hayya ala salah hayya ala fala ya ringa juyawa bangaren dama ya ringa juyawa bangaren hagu ana son haka wannan haka ya zo haka kuma sahabbai suke kiran sallah me yasa suke yi a wannan lokaci saboda sako ya isa mu duk da cewa ba buƙatar sai an juya tukun sakon zai isa kana tsaye da mai kuranka ko ina ake bukata kiran sallah sai je amma saboda samun ladan wannan aiki da ake yi ma sai ne haka haka nan nabi yake cewa an yudkhila isba'aihi fi uzni ya sanya hannun ya yatsa shi a cikin kulli kamar yadda suke a wancan lokaci an yarfa sautahu bin nida kuma ya daga sautin shi wajen kiran sallah ai mun karanta a hadisin baya cewa babu wanda zai ji sautin shi mutum ko aljani ko wani abu sai ya mishi da gobe kiyama akan cewa ya ji shi yana kiran sallah yace an ya tarassal fil azan haka nan ya kasance wajen kiran sallah kada ya gaugawa kenan ya ringa yin shi kalma kalma kada ya gaugawa ya je ya kuskure wajen yi yace Allah ya takallam atna al iqama kuma kada yi magana a lokacin da yake yake tada ikama kana cikin tada ikama ka shiyo kai hira kuma a lokaci gaba wannan duka abu ne makaruhi wanda ba a so kuma kiran sallan ya kasance a farkon lokaci za a yi shi a farkon lokaci bi ma'ana kada ka yi kiran sallah kafin lokaci ya shiga ana yin kiran sallah a lokacin da lokaci ya shiga misali lokacin sallar la'asar baya shiga sai canzar misali karant to in za ka kiran sallah kada ka yi shi a canzar karant ka bari har karant ɗinka cika lokaci ya cika tak lokacin sallah to kana ka tashi kai kiran sallah mutane su kiran sallah kuma hallau in an zo sallah asuba da yin as-salatu khairun min an-nawm idan an zo sallah asuba wannan sallah asuba ta yake yin shi sallah asuba ta yake yin shi ba yin shi a barcin rana mutane suna barci ranar ka ce ku tashi sallah ta yi barci ne kamar yadda wasu suke kawo mini su ce ai ana kailula ka ce a salatu kai luminar kailula ko mi da ka ce a sallar asuba kada ake yi shi na to anan an samu sabani a kai amma mafi rinjaye shi ne a kira na farko a kira na farko ake yin asalatu ferominan nan a lokacin da ake barci a lokacin ake barci eh nan kuma sai a yi anversa ba sai lokacin alfajir ya ke to kuma za a ce asalatu ferominan shi kuma kiran sallah biyu a sallolin wannan baki ne sallah asuba kadai ce aka ba wannan dama a yi kiran sallah lokacin da ake barci saboda mutane su tashi ku tashi sallar wannan tafi barci shi ne ake ni sallar ku tafi barci kenan kuka tashi kuka shirya kuka yi arwalla zuwa misali minti goma zuwa sha biyar kuma lokacin alfijir ya ke to kuma sai a kira sallah ne wani lokaci akwai wanda suke tsara lokaci he ka gani tsakanin kiran sallar fara da kiran sallar na biyu an sa awa guda ya yi nisa da yawa ya kasance interval in bata da nisa sosai ya fi sauki lokacin da mutum zai tashi shirya ya kasance abin barci ya fita daga idan shi ya yi komi kuma an yi kiran sallar gashi lokacin sallah ya kusa minti biyar minti goma kuma ya fara sallah malam ce fadlul dhahabi ila masjid na'am na'am akwai mas'alan ma anan mun tare ne ban karanta wanda ya kiran sallah shine a haƙƙu ne tare ikama wanda ya kiran sallah shine yayi haƙƙi ya tada ikama shi sai dai inda wani uzuri amma wanda ya kiran sallah shine hidaciya tada ikama eh sai in shi ya bada amma kamar ame kargaje ba ame abin nan ba amma wanda ya shine wanda ya kiran sallah tada ikama shi wani ikama a wajen ikama bi ma'ana shi liman zawwa shi take ba da cewa a tada ikama kamar liman bai zo ba a tada ikama liman in ya zo kenan a lokacin ikama yayi shine hadisin wannan ke ne shi kuma ladan shi zai kira sallah idan liman ya zo kuma shi kenan shi ke nuna lokacin a tada sallah yayi a lokacin nan kuma sai tada sallah amma a haƙu wanda ya haƙi wanda ya tada wanda ya kira sallah shi ke tada ikama fadlul dhihab ila al-masjid tahiyya masallaci akwai fadala jama'a yace duyafatun fil janna liman hafaza ala salati fil masjid wanda ya kiyaye tahiyya masallaci shi a matsayin babban bako ne na gidan aljanna bi ma'ana yana da tarbi na musamman a gidan aljanna fi sahihai an abi hurairah an nabi sallallahu alaihi wa sallam qal yake cewa man gada ila al masjid waraha wanda ya tafi masallaci waraha bi mana ya ringa zuwa yana zauwa a'adda Allahu lahu nuzulan Allah subhanahu wata'ala zai tanadan mishi da wani masabki min aljanna a gidan aljanna kullama gada auraha a duk lokacin da ya tahi ya dawo masallaci shine mafi alkhairin wuri a saman ƙasa duk lokacin da bawa zuciyar shi ta ta'allaka da masallaci kullum yana so ya zo masallaci ya kasance yana daga cikin inda yake samun nutsuwa yake samun ya samu cewa ganawa da ubangijin shi to wannan bawan allah allah ya so shi da alkhairi mai yawa wannan hadisi yana nuna mana fadala mai yawa al-thawabul jazil al-mu'ad liman ihtada dhahab ilayha wannan hadisi yana nuna mana irin fadalar da aka tanada ga dukkan wanda yake kokarin zuwa masallaci tunda asuba shine al-ghudu ya kasance ka kiyaye zuwa masallaci sallar asuba ya kasance kuma a duk lokacin da aka kira a rana hallo kuma kana masallacin shine arrawah min zawali shams ila layl abinda ake nihi anan lokutan sallah ga baki ɗaya ka kiyaye su ka kiyaye asuba azhar la'asar magarba isha'i shine sai aka ce daga dare daga sallah ta jijjifi na sahi har zuwa sallar take ta dare bi na salolin da ake a wannan tsakanin duk wanda ya kiyaye su to Allah ya tanada mai masabki na musamman a gidan aljanna sai ce almashu ilal masjid yukaffiru sayyi'ati wa yarfa'u darajat tahiyya da mutum yake zuwa ga masallaci yana kankare zanubai kuma yana daga darajarka muslim ya rawaito an abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tatahhara fi baitihi wanda ya tsarki a gidan shi thumma masha ila baitin min buyutillah ya kama hanya ya tafi daki daga cikin ɗaya suna ɗakuna na Allah liyaqdi faridatan min fara'idillah domin ya sabke wata farilla daga cikin farillan da Allah dora mashi na sallah yace kanat khatawatuhu khatawatahu kanat khatawatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan wannan fakin da yake yi ɗaya in yayi ta kankare mai zunubai ɗaya kuma yana yin ta tana ɗaga darajar shi kana ɗorawa ana sauke ma zunubai kana sake ɗora ana ɗaga darajar ka haka za ka ringa tahiya kana tahiya cikin wannan fadala da wannan daraja haka je masallaci ka dawo haka ce al-dhihabu wal auda min al-masjid taktubani fi mizan al-hasanat zuwa masallaci da dawowa ana rubuta su ne a cikin mizanin ka na ayyuka na gari muslim ya rawaito yace an ubay bin ka'ab qala kana rajulan qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ad min al-masjid minhu yace wani bawan Allah ne ban san ba in akwai wani wanda ya nisa da masallaci kamar shi yace wa kana la tuqti'uhu salatun bi ta'bar sallah duk da nisan da yake da qala faqila lahu sai aka ce mishi aw qultu lahu ko na ce mishi law ishtaraita himaran tarkabuhu fi zulma'i wafin ramadani ya ce to wannan abin da kake yi da ka sai wani jaki wanda za ka ringa hawa saboda ko cikin dare ko kuma tsakar rana sai ke ce mai kala ma ya surru ni anna manzili ila jambil masjid ya ce ni baya burge ni ba na fata ba na so a ce gida na kusan masallaci ne inni uridu an yuktaba li mamshaya ila masjid wa ruju'i idza raja'tu yace saboda ni fata nake so nake yi wannan tahiyyar da nake a ringa rubuta mini lada duk tahiyyar da zan yi a ringa rubuta mini lada duk dawo da zan yi yace idza raja'tu ila ahli fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa qad jama'a Allahu laka dhalika kullahu to Allah ya gama maka duka duk lokacin da ka tafi za a rubuta ma lada duk lokacin da ka dawo haka nan za a rubuta maka lada sai ma ce almashi ilal masjid fil fajr wal isha yuniru lil abd yawm al qiyamah zuwa masallaci lokacin asuba da lokacin isha'i yana haskaka bawa gobe kiyama rawa abu dawud wa sahahu al albani an buraidata an nabi sallallahu alaihi wasallam qala bashir al masha'ina fi zulami ila al masajid bin nuri tam yawm al qiyamah madalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa kama masu tahiya masallaci a cikin dare bi ma'ana lokacin asuba da lokacin lokacin isha'i ka musu albishir masu wannan zuwan masallaci lokacin asuba da lokacin isha'i da cewa akwai haske da aka ba su cikakke gobe kiyama yau mai sa'a nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana haka zasirin haka Allah subhanahu wa ta'ala yake siffanta mummunai da wannan siffa ta haske haka wanda ba su da wannan hasken su ringa cewa ku ba mu kaɗan daga cikin hasken naku saboda gobe kiyama duhu ne al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su zo gurrab muhajjirina min atalil wudu suna haske daga wajen da suke wankewa na arwallar su ko kuma in ce muna haske ko muna haske gobe kiyama haka za mu zo gurrun muhajiri ne nan sami wato haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi na Abu Hurairah wannan wurin da muke wankiya na arwalla ba ban za da yake tahiya muna wankiya ne kullun haske ne muke ƙara masa kuma ita ce alama ta al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gobe kiyama to haka mai zuwa masallaci shi ma za a cika mai hasken shi gobe kiyama sai wani ce fadlu bina'il masajid fadala ta gina masallatai bina'ul masajid sababun min asbabi dukhulil janna gina masallaci sababi ne daga sababba na shiga gidan aljanna Allah ba mu yi gina fi sahihai an Uthman bin Affan yaqul Usman bin Affan yake cewa عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة Uthman bin Affan yake cewa lokacin da mutane suke ce mishi suke mishi magana lokacin da ya gina masallaci na manzala sallallahu alaihi wasallam yace ku kinna aktartum kamar kuna yawan magana ni kuma na san me yasa ne na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya gina masallaci saboda Allah man bana masjidan bukai da ke cewa hasatu annahu qala yabtaki bi wajh Allah yayi shi ne yana son Allah in sa saboda Allah ya yace bana Allahu lahu mithlahu fil janna Allah zai gina masa shi ma gida a gidan aljanna duk wanda ya gina masallaci garanti gare shi Allah zai ya ba shi gida a gidan aljanna muna fata Allah ba kowa ikon gina masallaci yana da fadala sosai kuma yana samu yana yana ƙara ma mutum nutsuwa da cewa insha Allah ta'ala aljanna za a samu aljanna za a samu saboda duk wanda ya salla a cikin kana da lafiya duk wanda ya karanta qur'ani kana da lafiya duk wanda ya karatu yana da duk ko dan mutum ya zo yana fila kana da lafiya ba san ba adadin wanda zai shiga masallacin ba san adadin wanda zai fita kana barci ana rubuta ma abubuwa sai ka je kiyama ma an ba ka ringa cewa wannan ba sai ba san da su misali a ce sallolin ka ne aka baka sakamakon su ka san cewa ka salloli za tsawon shekara kasa amma wannan wanda ka gina masallaci mutane suka suke ta sallah ka san mutum ne san Allah kaɗai sa adadin su kaɗai sa adadin su سيتي روى ابن ماجه وصححه الألباني عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة حديث عثمان بن عفان yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa wanda ya gina masallaci Allah zai gina masa shi ma kwatan kwacin shi a gidan aljanna haka ibn majah ya rawaito albani ya inganta yake cewa an jabir bin abdullah radiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man bana masjidan lillahi kamufhasib qutatin aw asghar bana Allah lahu baitan fil janna wanda gina masallaci sai aka bada misali mafi kankanta abu ko da gwargwadon gidan tsuntsu ne masallacin ai ka san baiwa dai a yi gida a masallaci ne gwargwadon wannan wa an nuna maka komin kananta shi ko da sahu ɗaya ne ko sahu biyu ne in dai masallaci ne kuma ana sallah to manzo sallallahu alaihi wasallam yace bana Allahu lahu baitan fil janna Allah zai gina masa gida a gidan aljanna don da gina masallaci yace bina'ul masajid sadaqatun jariyatun wa hasanatun da'imatun gina masallaci sadaka jariya ce kuma lada ne mai wanzuwa ila ma sha Allah lada ne mai wanzuwa ila ma sha Allah yanzu wa yake iya lissafa lada annabi Ibrahim ba zai iya lissafa maka lada annabi Ibrahim ha shi da ɗanshi Allah musu umarni ya ce su je su gina masallaci su su gina ɗakin ka'aba mutumin suke sallah ɗakin ka'aba tun lokacin shi zuwa yanzu mutumin suke sallah a ɗakin annabi ibrahim Allah ya gaskiya ce inna ibrahim kana ummatan al'umma ne a ce masallacin harami duk wanda ya sallah kana da lada a ciki ba karamin fadala bace ba karamin daraja bace ba annabi ibrahim kenan ga masallacin manzala sallallahu alaihi wasallam ko usman suka gina shi bin affan radiyallahu anhu yace cewa rawa ibn majah wasahu al-albani an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma yalhaqu al-mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mawtihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu aw masjidan banahu أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه min ba da mautihi yake cewa manzala sassan yake cewa daga cikin abin da yake riskan mummuni na daga cikin ayyukan shi wa hasanatihi da kyawawan ayyukan shi da ladan kenan da yake samu bayan rasuwar shi ilman allamahu wa nashara wani ilimi da ya koya kuma ya koyar kuma ya yada shi waladan salihan tarakan ya ce ko ya bar wani ɗa na gari waladan salihan ya da ulau ya bar ɗa na gari yana mashi addu'a wa mushafan warrathau ko kuma wani ko littahi ana karantawa ya bar shi a matsayin saraka jariya au masjidan banahu ko ya gina masallaci au baitan libni sabil banahu ko ya gina gida saboda 'yan balaguro in sun zo hujja su samu masabki au naharan ajrahu ko kuma wata rijiya ko wani wuri misali forage inda ake bukatar ruwa a ce a yi saboda mutane su sha ruwa au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi ko kuma wata sadaka da ya hudda daga cikin dukiyar shi a lokacin da yake cikin lahiya yana cikin rayuwa ya hudu wata sadaka yayi ya ce yalhaquhu min ba'di mautihi ya ce duka wannan suna iske shi bayan rasuwar shi rana misali kai wata wasiya ka bari cewa a dukiyarka ayi kaza ayi kaza ayi kaza to wannan hadisi ya kunshi abubuwa da yawa kuma daga ciki abinda za mu tsinta a ciki faɗan malam da ya ce wa waladan salihan tarakahu ko ya bar ɗa na gari wanda zai amfani al'umma ya amfani kanshi idan kaga mazalar sassalam da ya ce yake ta tazawajin waludal waduda yake ta ku auri mata masu aihuwa fa inni mukafirun bikumul umam yawmal qiyama aw kama qala yace ina so in yi kowa yawan al'umma gobe kiyama ai mazalar sassalam da ya ce a tara min al'umma a kai su kiyama ai ba yana nihin a kai mai malalata ba ko yana so a kai mai nagari kenan akwai ta mas'uliya a kanka lokacin da Allah ba ka ɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ka wata wani kiwo ne wanda ake jira a gani za ka yi da wannan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyyati kowa makiyayi ne kuma kowa za a tambaye shi akan kiwon da aka bashi shugaba an ba shi al'umma yana shugabancinsu to kiwo ne ke kuma za a tambaye shi akan komi da ya faru a wannan al'umma a gida kake wannan famin taka kai ne mas'ul a kanta to wannan iya da aka baka wajibi ka kula da tarbiyyarsu wajibi ka kula da halayyarsu saboda ka bar ma al'umma iya nagarin za ta amfane su kuma ka kai ma manzo sallallahu alaihi wasallam dan da za a yi alfahari da shi amma kai kai dan da ko kai a nan duniya baka alfahari da shi bare annabi ya alfahari da shi akwai dan da ko a nan duniya in aka ce danka ne ga baka ji dadi ba a ce wannan a ce danka ne baka ka ji dadi saboda babu tarbiyya gashi nan kawai ya zama musiba ga al'umma ya fitinu kowa kar kan ga baka alfahari da shi ba abin gwada bane to yana da kyau kenan mu dage kan wannan abinda ake yi mu ƙara wajen kulawa da tarbiyyar yara saboda kai za su fara amfana kayan su amfani wani yau idan ka bar ɗa na gari ka ba shi tarbiyya ta gari wallahi lokacin da ka kasa kai zaka fara cin more shi saboda me ya san cewa kula da kai wajibi ne akan shi Allah zai tambaye shi akai dai yana jin tsoron Allah kenan wannan abin zai mai tasiri ya tsaya kula da kai ba ka da hali a lokacin da misali karin kai kare shi yana da wannan tarbiyyar da ka ba ta cewa ya san Allah kuma Allah ya ce mai ya kula da kai wannan zata mai tasiri ya tsaya kula da kai kenan kaga kai zaka fara amfana da shi amma ya kasance ba mutumin kirki bane ba wallahi ba ruwan shi da rayuwarka ba ruwan shi da ka ci baka ci ba ba ruwan shi da ka sha baka sha ba ruwan shi da jin dadin ka kai ka sani kawai kuma kaga abin da ka shubka ne anan kake girba kenan kaga idan muka ba da tarbiyyar mu zan mu fara more ta kafin wani more ta ko bayan haka a yau ko da yaushe baka sani ba a ce ba kuna raye kullum ɗanka yana mata addu'a kullum ɗanka yana addu'a saboda kullum ana faɗa ba sai sun mutu bane ma addu'an nan da ake cewa a ringa ma iyaye rabbir hamhuma kama rabbayani sagira ba sai sun mutu ba da ransu ma haka zamu zamu ta yi kullum duk lokacin da muke addu'a mu sa su a ciki rabbi gafirli wali walidayya rabbir hamhuma kama rabbayani sagira kullum mu ringa musu ba su sani ba kana yi kuma kai ma mala'ika yana tsaye akan ka kai ma Allah gafarta maka kai ma Allah ji kanka haka yanda kai haka iyanka za su ringa maka su ma su ringa maka wannan addu'a kaga ai wannan riba ce ba karama ba hallo bayan ka mutu hallo tsara za a yi ta kayu bayan ka mutun hallo idan sun ga wani wuri ana buƙatar ruwa rijiya suna da kuɗi su je su ce a gina ma baban mu rijiya a gina ma mu rijiya wannan ladan ya iske su a gina masallaci wannan ladan ya iske su a yi wata kyauta wannan ladan ya iske su kaga duka wannan menene ya gadar ma da shi dan da ka ba tarbiya ta gari shi ne yasa ka samu haka amma idan ka bar shi sakaka wallahi haka zaka yi asara shi baka ci riba komi ba a tare da shi ya kasance kawai hena dama kenan kaga wannan mas'uliya ce akan mu da zamu kula da sai na gaba wanda zamu tsunta sai magana da akan au masjidan banahu shine muhallu shahi ko wani masallaci ya gina diba da hadisan da suke da suka gabata wanda ya gina masallaci saboda Allah Allah zai gina mashi gida a gidan aljanna yana da kyau dukkan mu ringa fatan haka Allah ba mu dama mu yi wani aiki na alkhairi kowa ya ringa fatan wannan wannan kuma misali akan shahada manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake fatan Allah ba shi shahada ko ya mutu a saman gwanin shi za a ba shi lada na kamar ya shahada mun lura duk wanda yake hwata Allah ya sa yayi shahada a ƙarshen rayuwar shi to Allah zai ba shi lada idan ya mutu a saman gadon shi kamar ya shahada in dai da gaske ki kenan kaga hwatan wannan da muke yi da gurin wannan da muka sa akan mu ma addini hidima mi wani abu gwaggwaba na alkhairi wannan kadai alkhairi ne Allah ya san zuciyar mu kuma Allah zai taimake mu mi in ba mu yi ma kuma Allah zai ba mu ladan abin saboda niyyar da muka kenan mu darmuniyar cewa in mun samu dama mu yi wannan masallaci ne rijiya ce duk wani abu na alkhairi wanda ya kamata a ce an yi wanda misali sai ɗaiɗaikunmu wanda allah ba su fadala suka yi ya kasance kai ma kana da gurin kai irin saboda ladan da ke da kwai da kuma albarkar da ake samu a ciki ina fata mun gani sai na ƙarshe da ya ce au naharan ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi kisati ko wani ruwa yanzu misali wasu daga wajajen laraba sun fiya sun fahimci wannan kawai motsi kaɗan hekaji suna nema inda za a gina musu rijiya inda za a musu forage inda za a musu kara kuma abin da suke nema kuma a je a sami inda ke da kuma masu bukata kuma a musu mu ma Allah taimake mu ƙara fahimtar wannan wasu wa'asu suke ma'aikata ne tsakaninsu kowa ya ce ƙarshen wata zai bada kaza zai bada kaza zai bada kaza nan da shekara ɗaya shekara biyu sun haɗa kuɗi kaza sai su gama sai su je su yi rijiya ko kai ma misali yake program a cikin kuɗi na da nake samu zan ringa ware kaza zan ringa ware kaza duk wata in sun gamu ga abin da nake so musamman lokacin da lokaci wani kuma kawai ya tara ko misali a cikin fami su tara tsakaninsu kowa na dan aikin shi wanne ka wanne ka wanne kawo su dauki wani dan lokaci suna tara kudin su mi za su masallaci za su gina ma iyayensu kaga kenan idan aka ce mutum guda misali da zai da sai ga abin yayi yauni amma duka sai aka gamu aka yi dubara aka je aka yi kaga amma iyaye tanadi na musamman mu muna iya irin wannan kawai tsari ne zai muna so ma baba ko mamma misali a masallaci ko muna so mu gina mata rishi kowa a ƙarshen wata ya kaji ka goma ko jika biyar da ashi kankace mai shekara biyu shekara uku kuɗi sun tafi sai a fara hallo ana yi hallo masallaci ne an ƙari rijiya ce an ƙari kuraji ne an ƙari kaga wannan sun samu ribai awwaladan salihan ya da ulahu kuma an bar musu sadaka jariya suna kwance a kabari za a kawo musu abin su ce wannan daga ina a ce wannan dan da kabari shine maka wannan kaga ai rayuwa ta yi albarka to Allah taimake mu ni irin wannan mu ma kanmu ma iyayenmu abu ne mai falla sosai kada mu bari a bar mu a baya akan irin wannan abin alkhairi ne addini ta yi wasabi ta yi wasari ta yi wafi dalika falaita na fasil mutana ta so سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله